ونفخه ونفسه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna suhudu sha biyar ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar kin ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na jiya muna cikin sosul buruj ko mun tsaya aya ta goma sha biyar insha Allah yau za mu tashi kenan aya ta goma sha shida insha Allah kayan nan akwai tambayoyi ɗaya yana tambaya an ba shi a daidaita sahu cewa duk sati zai kawo ko jika goma ce ko in ya so haye biya kudin wannan ba laifi bane abu ne mu'amala ce kuma babu laifi kudi a kan Allah taimaka kura sai iya tambaya yana bin bashi wani kudi ya bada a juya ne wani ya bada bashi zai huda zakka zai huda musu zakka su wancan kudin eh yan uwa idan lokacin zakka na mutum yayi zai tsaya diba ya ga kudin da yake hannun shi da kayan kudi da yake hannun shi da shaidawa in abin da yake hannun shi ya kai ibada zakka zai huda zakka na hannun shi ibada na bashi da ya bada iya da zaɓi in ya tabbatar da abu ne kama a hannun ne yana huda ya bada amma an ba haka ba iya da dama bashi zai jinkirta bashi duk lokacin da aka biya shi kaɗan ko da yawa sai huda daidai haƙƙin allah sai bada in ji ta ba ka da lafiya misali za ka je kawo kwanci ta biyu da biyu duk lokacin da ya kawo kenan baka da lokaci sai lokacin da aka fi wannan shi ne wani kuma kudin ba da kai a juya kuna kudin aika man zaman naka ne zaman naka ne a nan da suke za ka yi lissafi lokacin zakka ya yi da wanda ka ba da a juya da na hannunka kamar da masu manya masu suke yi lokacin zakka ya yi a lissafi duka da yake da hannun jari sai a lissafi kuna kamar hannun jari kana kake lissafi na hannunka da wancan na hannun jari sai kawai zakar gaba daya sai wannan kuma iya magana akan cewa ya halitta a yanka raƙumi a zamne ku shi ƙa'ida abin da ya yi dacewa a tsaye amma ba a ce yanka biyu ba an je an yanka a hudojin na yi basu amma abin da ya dace da kuma a tsaye ake suke shi amma yin shi a tukunne bai fata ko haramta yanka sai mai maganar wai dilatul da ake na ruwa a bada nan a bada nan wa babu wa babu a ciki to ya mutu ko dan wa kullum mutum ya tambaya mai fa'ida yanzu ka zaka ce da sai haramun ne sun wasa ko ce haramun da sai sun wasa da sai kai ba abin zai fa'ida a aiki da fasaha da zaka amfani kai ba kai bane shugaban kamfanin ruwa ba ni bane ba anan babu ɗaya kamfanin ruwa fasaha ba ta wa kun yi kun yi ce zan yi kun yi ce ba ta fa'ida zan tambaya wannan su suka can da ruwa su mai dalilin su can da suke su sai ya rike taya a kan maganar matsa'alar karatu bayan lima ikan da wasu suna yi wasu kuma suna ta kuka a yi maganar karatu ana bin lima yana ga babu saɓani wanda yake bayan lima misali sal azur da asar tun da ake asirtiya babu laifi ke karatu inda ake maganar karatu bayan liman inda liman ke bayyana wani nan ne yake da saɓani ta sabanin a kushe jama da magabata amma ya shahara a nan wajen su albani sirin basu usimin sauransu wanda tsakanin da allah an riba maganin zahirin maganu kan mai dogon iya kan magana shi jigo magana babba na so qur'ani kowa ya sani babu sabani kan ayar qur'ani wa za quri al qur'an fastamilu wa ansiru rabbukum wa za quri al qur'an fastamilu lahu wa ansiru lakum turamu allah ce ana kanta qur'ani fastamilu lahu wa ansiru ku shura ra ku shuru da Allah kun tuha mun zan lamu ka bana cikin Qur'ani ko can da ruwa cikin sun sun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu ruwa musulmi an sa muku liman ne dan ku yi koyi da shi manzo Allah ce idan yayi ka in yayi kabbara ku kabbara in yayi karatu ku shuru ta bani aji na ƙwar'ani wannan kuma nasu suna da kuma ingantacce ana karatu sura rara asalin magana ta kawo rigimar ya wakana na sallar tsara manzala yana sallah sai wani ta karatu a bayan shi sai ka ce mali una ce ma'ana dai me yasa ake yana yana yana ya annabi ya inkarin abin da ake sai wani ya rasu lani ne sai manzo Allah to gaba da ce kan ku yi karatu bayan liman sai dan fatiha ta kitabu ce don babu sallah ba mushi fatiha nan ne asalin juga magana to akan wani magana kan yadda kenan ko kana bayan liman dole ka yi fatiha in ba haka ba ka da sallah wannan shine asalin maganar rigima to wannan ruwa ta Abu Hurairah shi Abu Hurairah ka ruwaya wata daban cewa wannan abun an sake yi a nan sallar salama ya yi tsawatarwa sai abu da ke cewa fanta nasu alaƙar da halifar sultana fi ma jihar da ya tsara wuce an fusi fi ma fifin masu ya ce daga wannan abin da aka yi sahabai suka wata karatu bayan nan sallar salama inda yake bayyanawa amma suna karatu a ransu inda yake asibiti wannan shi ne magana kenan an yi amma a magana bai hana gaba daya bayan shi cewa babu fatiha ga wanda yake bayan liman ruwaya ta tabbata ta imam malik an da ruwaya ibn taymiya ya tabbatar da ruwaya albani tabbatar da ingancin ruwaya na sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a kaban karbar rigima nan sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake da liman karatun liman shine karatun shi an ce baka zan kana da liman da yayi shi al-malik ce kai ibadarka wanda yake bin liman a lokacin da imam ke karanta fatiha ibada ka shurare da nasul qur'ani da sunna ingantatta ba wannan kima kansu wannan karar nutsi da karar qur'ani ana ga ku shuru ku shura da ku shuru aka ce magana bi ta da wannan wannan fastami'u lahu wa ansitu ku shura da abin da yake wadi ku shuru to kai kana ka fiya karatu kaga ko matsala kuma ta nan kamar ya ce an sa jiman da ya koyi da shi in ya koyi zakara fa an fitu a nabi ce in ya karatu ku shuru a dole rigima ta nan ta gaskiyar magana abin da ya yi in kana bin liman inda yake bayyanawa shurara dole ka samu rudin zaka da rudin samu rudin akwai masu ganin cewa wani liman ya shiru ne sai ka ga abin akwai hayaniya liman ka kana karatu me ya ba mu fada da gaskiya ba zahirin magana gaskiya masu ce liman ya shiru wani liman ne zai shiru ba mu fatiha kai karanta fatiha babu na kenan kurin ka ba umarnin Allah da dan annabi sallallahu alaihi wasallam umarni karara annabi da manzo Allah kurin na Allah da dan annabi kai shuru ka shurara inda yake bainawa kurin ka shurara ka dade ma inda bai inda bai inda bai bainawa hatta karatun ka fasiya ce ka kawo sura amma bai da bai kare ba neman tsara wata kai haka da shine sa muke da wannan mai daidai gaskiya wanda ka su fasalla na alhamdu da albani ya ya yi su kira wara da imam gaskiya magana abin da ya lahiya zahirin nasi karar ba wata rigima kurin ka biri man inda yake karatu a bayyane ka shurare shi inda yake koyar da maka karatun da kullum shine Allah wa'ala sanannan
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فعال لما يريد Allah kenan Allah subhanahu wataala me yin abin da ya so ne ana ba abin da ke da zarashi mai cikakken iko ne bai da cikas ta kowane bangare sai Allah ke cewa hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud labari ya zo maka na wasu ƙungiyoyi wasu rundunoni runduna tawa ya ce ta fir'auna da samudawa wanda an kama ko su tsagiru a duniya ko su kama allah tsagirin irin su fir'auna wanda don jin daɗin giyan mulki ta ɗauke shi ya dawa ma shine an raba kuma na'ala gaba ɗaya amma kadiba ƙarshen fir'auna yadda allah subhanahu wata'ala ya gama da shi da ruwa da ruwa wannan Allah gama da shi mai damaka da izza da buwa da kaza kaza sai ga fir'auna ruwa ya durmi wana ya halaka da fir'auna kudu da gawo shi ta labari dai wanda har a lokacin da ya ruwa ya ci shi iya cikin ruwan ai ya so ya koma baya ya imani amma tsanon da ɗan zuba amince bi ba kuma sai da ko yace ya imani da ubangijin na wani isra'il ya imani da shi ka ganin bayan ya sha ruwa ne wanda wannan iya tabbatar da duk abin da ya ziya kare kuma iya furucin imani a lokacin imani zai amfani iya wannan karar Allah ta al'an ba da akai abas ke yanzu da zaka yi imani kenan lokaci ya wuce shi ne maka da ruwa ne wanda ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake ta rasulullah annabi ya kama kana malaka jibril iya kama zana ziyara ko ta hira ba wani ba abu qur'ani ko yanzu ne ta hira ba annabi ce wata ran jibril ya kama ziyara sallallahu alaihi wasallam sai ke taya muhammad inda ka ganni lokacin da fir'auna ruwa shi fir'auna iya wannan kalma ta ya yi imani ubangiji mun su ayyana iya wannan bayani tala inda na lokacin da nake doko laka ina turawa bakin fir'auna ina gudun saboda rahama ta Allah ta Allah ne rahama jibril wa yake jin haushin fir'auna ko imani yace ina doko laka ina tura bakin ka aje saboda ce Allah ya san Allah mai rahama ne shi ibrahim shi kai shi kaga ya tsari fir'auna ya katsara ya kai ya katsara ta fir'auna ya ce ina ɗauko ina tura laka bakin fir'auna ka aiji wani yawan kalma ake yi allah mai zai shirka yalla ya fi imani shi ka gani mai ce a ilhari gaba ɗaya ƙarshe ya mai kauya amma lokacin da mai kauya ba ta amfani kuɗi haka samu dawa kan labarin sai tsirancin su wanda su ma dai iza da buwaya yadda allah ba ƙarfin jiki da kwanaki kasu su ma dai an sun nemi don ƙurewa a yi ko mutum taguwa iri kaza da iya da kaza kamar su suke kamar shi mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake taguwa dan duk korewa suka nemo suka siffar taguwa iri kaza kama kaza a wuri kaza ta hutu Allah dai amsa musu taguwa ta hutu Allah musu jarrabawa wannan taguwa yawan tana shan ruwa nan aka aka ce da lissafi na kita na ka da lissafi eh na ka da lissafi eh yau ta sha ruwa gobe ku sha haka ne kurin duk ruwan garin ce ne gaba daya don jarabawa kuma gobe ku gobe kuma gobe kuma ku za ku sha haka aka rawa ruwan na ka da lissafi ta kika duniya Allah ya musu jarabawa wannan abin kuma zai wuce matsala ku karshe kuma ya musu kashi ba duk tsigirar da gwamnati taguwa rasa mutuwa da su in kuka sake suka taɓa ta da wani abu to wa bala'i zai zo ba su yi kirtawa da an an bar ya ta musu kashe karshe dai suka tura kudda zan ba su ashka kuma bayan ya gaya musu wannan sabuwar ta arafiya duka da kashe dai suka je suka suke kun soke ta aka wani labari sun soke ta ce to yanzu تمتع في ذلك ثلاث أيام ذلك وعد غير مكذوب على شيء تمتع في ذلك ثلاث أيام ذلك وعد غير مكذوب على شيء yanzu an baku dama kwana ku zaku kun ga naku ba kawo ne na tuba an tsare dan dai dole ma tsarin azaba da kana ji kuma to zaka dole ka mutu kuna ji ko kwana uku ne kuma Allah ta zalika wa'adun ghayr makdub wannan wani alƙawari ne wanda an ya zo tafi a ƙarya ko kuma ta kuma ta kuma ta kuma ta ƙarya ta ƙarya ce to wannan wani alƙawarin Allah ne wanda bai ƙaryatuwa kuma haka suna kallo kwana uku na ɗaya na biyu ana wanke a kurin kwaram kurin tsawa guda hikimar Allah wadda wani abin da ake hikimar Allah da mutanen adawa da aka iska da mutanen sai aka tsawa a garin da masu imani da su ake rayuwa tsawa ta zo kwaram duk mana imani mutu masu imani ba abin da sami haka aka yi wannan iska ta adawa ga masu imani ga gawarai da ɗari kawuri da ya saba ta jijjigo a ka mu imani na yalawa ruwan shi donan aya ce ta Allah Allah ji mutane kenan kaka rudu da mutum da ego da ita ta mutane in me nawa amma kan kore shawa ana magana fir'aun sai mu da kore shawa kun bane ba sai shi wannan ke wani abu ne wani labari ne ga labarin irin su fir'auna sai labarin wannan rundunoni ya zo maka sai ce na fir'auna da samudawa kenan an tsage zuci ne ba su ke su suna da nan Allah ce balil ladina balil ladina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz bal alladhina kafaru bi takdhib wanda kun ma'ana halin kahurai haka nan wa'azin ya zo musu da bai zo musu ta kurin dai marasa imani kahurai halin sai dabi'a su dai kurin a kawo su kare ta kurin ana kawo wasu kun dabi'a su kurin kare ta ce kurin kariya ce ma ba dan ba kariya ce ko an ji ba abun a ga matsayi abun me matsayin shi a kurin a kawo su kurin kare ta ne kurin shine halin su kurin shi ke haka ala shi da shi Allah ce wallahi min wara'ihim Allah subhanahu wataala na ce wara'ihim ma'ana Allah ilimin Allah kudura Allah ta kiyaye shi duka su gaba daya suna karkashin kulawar Allah da hikima da kudura ta Allah gaba daya kowane ne ya karkashin ilimi na Allah da kudura ta Allah na Allah da gida muke da gida mata su bal huwa qur'an majid na aka karin bal da nan da nan maganar qur'ani waka ce ba da daga annabi kawo shi Allah ke tuni duk wata magana ta suka qur'ani bal huwa qur'an majid wannan litayi abun karantawa ne mai girma littayi ne mai girma kuma fi lauhin mahfuz iyana a rubuce a wannan ummul kitab lauhin mahfuz kenan littafi ne ba daga Muhammad ba daga Allah subhanahu wa ta'ala yake magana kenan kura ta gaba bismillahir rahmanir rahim والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق كما سورة الطارق tana cikin surori wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mu'az nasiha na tsawon sallah da na ce afatan anta ya mu'az ما كان يكفيك أن تقرأ السماء والطارق شرط الدعاء دعاء الصوت الأعلى أنا نبتي لم يسا تسا حرارة ولكن أنا من أكون درسي دي واشتمت معاذ بن جبل رضي الله عنه ينا صلى الإشاء صلى أنه صلى صلى عما صلى تشنشي كما يا قاري يتهي أنقوسو أتمال إمامي لنا أقول درسا متن أنا إيا bin mai farilla yana iya bin mai nafila sallah kuma ta farilla wannan nasi ne tsara na mu'azu bin jabal ruwa da bukari ta inganta da bata magana shabanin kalar waya kaga shi mu'azu ne yake limanci imamu ne a musulunci annabi sallallahu alaihi kuma an ƙara yi sai ungusu kuma can ma shine limami kaga halittin haka kuma limami ne gaba daya amma ya faru da shi kaza na garma can kuma na kai ta wajen shi su an yan gosu farin da ce to wata ran wani abin da ya kana wani yaro cikin matasa na ansar mu'azu da ya zo ya zo wata kira wata sura sai ta ruwa an ce bakara karanta a sallata isha bayan dama ya jere yaro sai ya ga gaskiya abin ya mai tsawo sai ja da baya ana salla ya ja da baya ya sallar shi ne ta yi shi kasan da kullum mutane akwai sai gudu akwai kan rahoto an kare salla aka ce mu'az ta ga wani ana salla kun ya cire ya taƙi ya rabar da ba ya masu cakon munauki munauki ne kuma sai da munauki munauki kuma aka ce ga yara da kuna kusa na kula kula a ya ka ce ma yaran ka ji mu'azzi ya ce kai munauki ne shi ke nan yanzu garin allah waye aka faɗi a wajen nan sadar salama yaro ya je ya jaje abinda aka gaya mishi shi munauki ne gumi ga maka dalilin da aka amince munauki da shi shi kuma mu'azzi ya kai ƙara cewa wani ana sanda shi ya tafi shi a nasarar salama ishirar kowa ya ce yaro ya aka yi ana sanda ka cire ka tafiya ya ce ya rasulullah mu'az zuwa yake wajen da ya salla damar da yake ya salla ma a nan da ya ji isha dama ya ji isha da biyar da haka nan da salama ya ji ta isha ya ce zuwa yake wajen da ya salla isha in ya kare ya zo in goma kuma mun dogo sallah ce bakara kai ma da kadan wa abin hanja bakara ba bakara shine ta sanin gaskiya ce abin ya mutso kudin ne ce misala da tayar amma mu azza ce mun hauki amma ba zai gani ba mun hauki bane annabi kira mu'az yace mu'az afatan mu'az ko kike ka fitin mutane annabi ya faɗa to da kuma bakara sallar isha guda mu kuma kai dare annabi ya ce koyi annabi da yawa mu'az faɗa sai ce mu'az bai wadata ka karanta suratul tariq suratul a'la sunan wasu shamsu duha zai ishe kamar sai ka bakara bakara a nan da ka ga cewa ya ce ma yaro to kai yanzu yaro kai da ka da bayan me kai ya rasulullah na karanta fatiha na roki Allah aljanna na nemi tsari da gidan wuta ya ce ya rasulullah da kai da mu'azu ina bin ku sallah ina yin wata dandana kuna wani gunguni ban ji abin da kuke hudu ku me kuke ku me kuke roƙo dai ga da da ce da ce mishi hawlaha min zanji mu ma dai anan ki adda ta mu anan tsakanin wuta da aljanna to shikenan sai wa'annan amir al-muhim daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da mu'azu limanci da yake bayan fallako ke tabbatar da sallar da suke yi suke bin mu'azu na falla shi na fila sallah ta yi amma annabi annabi annabi kuma fadan da yayi ka aja dogo sallah kullu magana kenan liman ka da dogo sallah ga mutane ka mutsa musu mana ka fitinis kuma ana akwai darasin cewa karanta fatiha kadai a sallah ake ta yi gudu shirin cewa yi fatiha da karantawa shi ne ruwaya cikin sai musulun hadisi abu huraira na salama ke cewa man kada abu ta fi kaji zata man zada huwa khairun da aka maka da jama'a na ruwaya ta abu huraira cikin sai musulun cewa wanda ya karanta fatiha sallah ta yi wanda ya kara kara alkhairi ne kenan shi a wannan ne suke cewa kuma wannan wuri ke cewa ka kenan a nan balle a kan mantuwa don kawar sura a ce ka kabili na malikiya ka ga dai wannan ruwa ta tuno ce magana da nan ruwan sallah a nan ya tabbatar ma da wannan yaran fatiha kadai kuma ce bai dole ya kara kuma ga wacce ruwa cewa wanda ya fata sallah ta yi amma tsarin sura tsarin alkhairi ne ta yi wa nan gaskiyar magana mutum kai bar sura amma akan mantuwa ta bari akan wannan ruwa ka gaba ƙarfi gaskiyar magana kuma wani annabi ya tabbatar amma tsarin sura tsarin alkhairi ne ba ture ta ba amma kan mu tsoka da ko su kama kan marke da suke ka kauli ma daga wannan ruwaya gaskiya ba ga kabili eh illa kurin da an rage abun masala ta sai ta yi kuran Allah ta rike mu kan su ta kan su ta tana cikin surori da nabi ta mu'azzin ya karanta wa kan su tsawo da yawa to dai Allah ya ce wa sama'a wa tariq Allah yana rantsuwa da sama kuma da tariq wannan kalma bai bukata yana ce maka mai tsari Allah a gaba sai ce kaman a fasara wa kuma baka fara wajen mai tsari shi ne Allah ce wa sama'i wa tsari Allah iya rantsuwa da tsari iya rantsuwa da sama iya rantsuwa da tsari wa ma adraka ma tsari ya ka tambaya Allah ce wa ya gaya maka abinda ake cewa a tsari ga shi Allah fasara shi annajmu taki kun ka huta da fasara shi Allah fasara shi a tarif Allah ce wata turmamu wace mai tsirnin haske shikenan shi tarif mun ce Allah ya rantsuwa da abin da yaso mu ne aka rantsu da komai sai Allah to Allah ya rantsuwa da wannan tauraro mai tsirnin haske duk da malamai masu bincike yana kamar zangani rahimahullah Allah shi kan shi kawata cikin malamai na musulunci wanda kuma suna aiki da ya karanci ilimin kimiyya amma professor ne iya rarraka manyan jami'ar duniya kuma malamin addini ne iyaka wannan kullum za a fasar qur'ani a yanzu yazo yace bakin da yazo bamu iya ture shi wannan kalmar tariq aslan at-tariq iya daga cikin larabci at-tariq wanda yazo zawwa kuja'a bala cikin dare iya daga at-turuq ma'ana kwan an haka masa kamar buga kamar kara kwan kwan haka kai kasa abu haka buga abu kwan kwan kwan haka buga abu tare da kaza kamar ya dan biya dan bijirin kare kwan haka kwan kwan ka buga da ya dauka yace a wannan tafsirin na a tsoro na farka kaza ya buga kaza kara kaza yace cikin bincike abun na zai sai suka samu zake suna daukan sauti da nesa da abun na zai sauti daga nesa ke dauka sai suka samu sauti na tauraruwa ƙarin suke duka na sana ji ƙarin na shiga na ƙarin na sa'a duk mai jin ƙarin ya ce ko ƙarin na tsarku yanzu ke yawan abinci ta haka take tana ƙarin irin ƙarin shi tsarku ta wannan iya tabbatar da magana wannan tauraron ke alama shi ne wancan ƙara don irin ƙarin ne kuma ƙarin kenan a da ba mu damar shawarar shi amma a yanzu kana dama a je take da wannan ƙarin na yadda yake tsurukin irin kwankwan da take zuwar ƙarin wannan ɗaukar suka suka ji da kunnensu don a cikin abin wani ne har ya sa sautin sakana ce to mun za fata ko Allah ya fata amma bi Allah ta da wata annajinu saqib ko Allah gaba ke wani turmamuwa ce ta musamman kun mai tsananin haske wanda kuma karan yake cewa tun ji Allah wa ala shi da Allah ya rawo da mai annajinu saqib to bayan wannan rantsuwa da Allah ya ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babban magana ke kowane rai babu wani rai sai yana da wani mala'ika na musamman da ke yanci izi ya talaka da mutalakiya ne alimin ashe malaka'i malifisi min kaunin illa da zai da ƙaibun hafi Allah ce lokacin wasu masu haduwa mala'iku na musamman wanda ba sa rabuwa da kai Allah ce lafazi na ka ɗaya biyu ta banza balaga balaga lafazin ka ɗaya bai tafiya a banza ka san abin da kake wa kai wata halitta ce wanda ake kontroli da kyau sama ɗari sama ɗari ana bin rayuwarka kakka yi a kan wani gidan banza kan da a ba ta a banza ba a ba ta taya banza ba ka yi lissafin abin da kake hudu ɗan adam Allah ta mali tuzu min kauni ila da dai raqibun atib sanan da sanan yake cewa wanda zai yi magana yayi magana kai wanda ga mata gwal kai shuru ya in ka sanar kan wannan fata shiri ba to shuru kai shuru bakin ka bakin ka alaikum kace in ba baka da alkhairi ba to ka kaure shari dan bai tiya a banza akwai masulmu wannan shine kuma abu mafi na an ce mala'iku na rubuta an ce da mala'ika ta raqiba atid ko ba mala'ika ba ta raqiba atid ne ba a kowanne mala'ika sunan shi raqiba atid me raqib wanda yake hafiz iya kiyaye shi kurin aikin shi kurin ya kiyaye ya kula da kai kurin aikin shi kurin ya kula da kai kake me kake hudu shine raqib kuma atid kuma hadir kullum bai rabuwa da kai kuma iya kula da aikinka iya kula da kai bai rabuwa da kai kaga ko aiki shi ne nake wani bayan hatta a yi kiyama Allah ce waje a ƙarinu ƙala hada maladai wata ƙala ƙarinu hada maladai ya ati zai zo din mala'iku gaba ɗaya aka ce akwai mala'ika su sabin naka na musamman wanda duk abin da aka tattara kuma Allah ganin mala'ikan guda shine mala'ikan ka su sabin zai zo da duk abin da kiyama zai zo gobe filin kiyama tare da kai sai ce haza ma da dai a ce Allah ne ganawa duk abin da yake naka da aka rubuta takardunka shi ya kawo na shi ya kare haza ma da dai a ce zai zo da takardunka gaba ɗaya abin da ka aikata shi na shi ya kare can kuma abokin ɗaya ya ce kowane mutum guda akwai duk shekaru gaba ɗaya akwai guda na ƙarfin sabar da bai rabuwa da kai shi ma hilin kiyama zai zo tare da kai wa qala qabiluhu rabbana ma azaghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id qala la taqtasimu ladayya wa tudriku yu'id ma badal qawl ladayya wa la tuzlamu al'adid shi ma zai zo ana rigima duka daga Allah shi ne neman uzuri shi Allah ni wannan bawan na kan bayan bada shi ba da da mutace da mutace ne da mutace ne Allah ni bayan bada shi ba iya da mun kiran nan sun libe kana mai gafi a ba shi bane ba kai da da mun samu kai a kashin kudi dare Allah dai zai ce la taqtasimu ladayya Allah Allah zai ce anan wa ba a rigima a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id can a duniya an kare an gaya muku wanda ya kaza sakamako kaza wanda ya kaza sakamako kaza tunan an kare wa id alƙawarin tun a duniya ake wani magana anan anan ba maganar rigima kuma Allah ce ma yi baddalu ƙaunar da dai kuma nan zai mil abin anan ba a canza dutse anan ba a canza takardu ba gwamnati sake an kare a can ake takardu ta ake gyarawa in ma an yi a tuba a gyara a gyara an yi kaza a gyara amma anan Allah ce ba a canzawa ba a canza komi hakan kakko ba kanka wahala ka kuri ba da gima a nan tsakanin shaidani tsamsabin da mutumin shi babu rigima kuma Allah ce ni kuma ba na zalimtar kowa ne abu rigima na kare mutum ya san abin da yi eh kana tare da su in kullu nafsin lamma alai hadin kowane rai iya da mai kiyaye abin da yake don haka Allah ce
بل ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
Allah ce falyanzuru li insanu mimma khuliq duk jinsi na mutum ya tsaya aka ce ma kan shi kafin ta nutsu ka tsaya ka diba a hankali dan uwa da ya ka dace ka duk wannan isa ta ka da duk wannan da wani abin da aka kishi na adam da mutsayin adam da mi aka yi shi mimma khuliq daga mi aka yi mutum wannan kadai aka ce mai hankali mutum ba mafi mai hankali kurin ya tsaya ya diba kurin hanyar da aka kadai ka shi ara girma Allah ya girma Allah mai wannan aiki ya girma Allah mahallicin wannan halitta ta ka kadai ya shi kurin ka diba daga mai aka halicce ya ce kulika min mayan da shi dai jinsi mu wane ne dai an halicce shi min mayan dafi a tilasaba'id daga wani abu bice ba ya wuce bi mayan dafi ba a ce min mayan dafi daga wannan ruwa mai kaɗauwa mutum da rauka a jahilce kun ɗin an zuba ruwan mani ko aljihar za a ce kamar kumba kurin a ɗin a hudoka kamar kumba kurin a min mayan wata halitta ce daga cikin wannan ruwa wanda yan uwa na ta kullum mutum iya ilimi ko na zamani ne inda imani ne wala imanin sai abu ya wallahi yan uwa wallahi abin mamaki wannan inzali da namiji ke yi halitta ce mai suna halitta mai rai suke hutawa daga jikin dan adam ba miliyan da miliyan miliyayyuka miliyan ke ta huce miliyan ki yan nijar ko nigeria yan nijar zamce nijar ko a ce zan yi ma ce 15 miliyan kama abu ne kaɗan miliyan goma sha biyar na mani halitta a inzali da yawa a inzali da sama da miliyan miliyan ka ne a ta fara da miliyan goma sha biyar wannan ƙarƙar ba ya haka ya ce bai yi wa ma ya kaɗan sai kaɗan a wannan ɗan wanda ke zamowa halittu ne na allah miliyan ka kuma su kaɗa wata mima'in da kuma kaɗa wa yake haka allah tsara don a ba takaice misali da ya sa abin da mala kudar Allah wannan halittu miliyyika suke wutarwa a wannan dan wuri ka ba a ce ido na hada biya da gima kaga na zama kashi na zama kasa wane ne a a halittar da take huta daga cikin wannan mani da ga wanda kwan na cikin mace idan ka duk idan wani a duniya in ba na'ura ba ba idan da yake idan shi inda za ka yi ana kake ce babu kama yi kama daga babu a wajen ka adama da abin baka ne shi amma da abin da bai ganuwa da shi aka yi ka in wannan hikimar Allah halitta wannan halittun gaba ɗaya mulki ka wannan gaba wasu gaba ɗaya hikimar Allah Allah ba mace ɗan jini ta ƙare wannan ko kwai da yake zama na mace kwai guda wanda wannan miliyoyikan suke zuba saka ce wata halitta ce masu ilimi wanda kowanne neman gamuwa yake da wancan kwan guda ba kwai guda ne ce yake jira na mace miliyoyikan suka da miji kuma kowa hikimar Allah kowanne nema yake da gudu ya za a yi jikin wata kwa hikimar Allah duk wannan gaba daya in suka je jikin wannan kwan daya in ya kama karafin zai bai mai shiga an kare duk wani yawan su gaba daya an kare dayan wannan amma ne kake Allah ba shi dama zai shiga wannan kwan iya shiga kun sai kun shi an kare ba magana wani shiga wannan shine Allah kuma aka ce wani magana tagwaye saboda a cikin wani ajiyar yan wani wani mutum ka abin zai karanci kwarai hikima iya ka hikima ta Allah kan halitta ta kurin ta shi ka aya kurin ka binciki za ka cewa wa fi an fusu kuma afala da bukirun aya kurin a karantar ku ta shi kuma mutane in kuna dibawa kuna karanta ɗan adam ka karanci ayar Allah a takaice da Allah ya ce kulika mai ma'in dafi an halicci mutum daga wani ruwa mai kaɗauwa ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib an hada cewa nan wannan ruwan daga ina ke wutarwa daga gadon baya na namiji mace asali daga akin hakarkari wannan zai hanyoyin da wannan abin ke hutarwa shi namiji a rikita kamar su mutane ɗan ruwa mai mutum ne daga gane wani ba su sa kana abu wannan suke hutarwa namiji shi namiji a rikita haka mai motsi ita wani mace kamar kwai ne wannan motsin shi ke zuwa ya game da wannan kwai suka haɗe to wannan dai hanyoyin da Allah ya haɗa wannan abin guda biyu ana sa mutane da amshagi na mace da namiji daga tsakanin ƙashin hakarkari da karantar ma za a ce ƙashin hakarkari da daga daga ran baya innahu ala rajuli laqadir kuma shi ubangijin da ya halicci mutum daga wannan ruwa haka tabbas shi Allah mai cikakken iko ne akan sake mai da mutum bayan mutuwa daman shi yayi kuma shi zai maido wanda zai mutu da haka su mu'idu ko a wani alayya Allah ce shi har halitta kuma shi zai maido ta hu ahwanu alayhi Allah ce ai sake ma wahala ce ai infantan abu ka kira da ya wahala yanzu sare ya azo bi ilimi cikin laboratory ai ta bincike a hudu wata mozaki mota ko mantu ko salula ai shekara da aka ana ana binciken amma ɗaya na ba a dubu nawa ta miliyan na su ko kenan kullum kirkirar abu yin abu harko ya ma wahala ce harko abu ya yi wahala akan sakewa to Allah daman shi kirkira kuma yace kuma huwa idu shi zai sake maido da wannan halin innahu shi Allah ala raji'i akan maido da mutum bayan mutuwa da qadir mai cikakken iko ne yawma tubul sarai يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر na'am yawma tubul sarai wani abin zai wakana Allah ta tare dan adam mai zo da mutum ranar tolan ranar tonan sirili ita hausa tonan sirili mana an tona asiri me ne tona asiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shahidin kiyama a nan duniya ake rayuwa cikin hayaniya cikin duhu ana zama to alamar imani ne ba tuwan iya bai maka bai imani ma zama imani ne haka ake da wani gashin kowa dai Allah san bane Allah kai san babin kirce kowa cikin nan ko Allah san kowa amma a hilin kiyama an ce za a tashi ne akan rayuwa ala haqiqatiha annabi kita kullu bin adam kullu bin adam me yake ta kullu bin adam ya muka ce me yake ta yau take ba yau ba yau ba yau ba kullu bin adam alamata alai yau ba kullu bin adam alamata alai yau ba kullu bin adam alamata alai za a taro ko ɗan adam akan abin da ya mutu ka mata munafiki ka mata mai imani farawo ɗan giya kowa yanda ya mutu annabi ce haka za a tado kowa yanda ya mutu sai manzo Allah ya gobe kiyama za a tashi za a yi rayuwa ala haqiqati haqiqanin rayuwa kuma gani kun ka gani wane ne manzo Allah sai yake cewa za a kulla ba wasu tuta mai yau dalilin da kaza ne za a kulla ma tuta da an ganka an san wani barawo ne za an gona an san wani dalili da an gona an san mutalaci ne a hili وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد yace kowane mutum zai tado da kabari iya tare da daya mala'ika iya kora har korakiya daya masheda wani mazinaci ne ba wani koyo wani dan giya ne wani mai kiyamul wani mai azumi ne wani kaza mai wala ne haka Allah ce ko haka Allah ce ko wata rai wajen kullu musulmi ma an sa kun shi kowa da tasirin kiyama daya mala'ika iya rakata daya masheda kenan mutum yadda ka mutu haka za ka taso gobe kiyama shi aka ta a yau mutu bulin sararin tonon asiri dan a duniya ke rayuwa kowa ka abin da kake ba Allah kai san baki ne amma za a tashi bayan kiyama kowa a yanda ya mutu zai tashi Allah tara musu cikin ganin kure kenan Allah ya ce yau mutu bulin sararin tonon asiri fa ma lahu min quwwatin wala nasir kuma shi dan adam bai da wani ƙarfi da zai hana a tare da gobe kiyama ko bai da ƙarfin da zai iya wani inkarin abin da aka so a yi da shi ba shi da wata dama ko ne ba shi da wani ƙarfi ko da kuma shi a karan kanshi bai iya ma kanshi komi haka wala nasir haka wani bai iya zawa daga wajen shi ka kame agaji ba mai kame agaji da Allah kamar dan haka Allah ce
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
نعم الله والسماء ذات الرجعة الله ينعرم da sama ma'abuciyar ruwa an raja ruwa na musamman da an raja ganin yadda yake zauwa ya yanki na la'iyar zaho da sama wadda ke zubo da ruwa wal'ar da za ta sada ala yana rantsuwa mai tsagewa iri ya huto ko tsoro ya huto daga cikinta wannan jawabin rantsuwa da allah ya yi akan wani ababe innahu laqawlun fasal shi wani alkur'ani magana ce ta gaskiya ba take raba tsakanin gaskiya da ƙarya wa mawa bin hasan a ƙur'ani ba kakaci na kakaci magana ta wasa a ci ai wasa ne a yi ne don a yi dare a babu da magana sai yake cewa salasu jidduhunna jiddun wa hazalahunna jiddun annika والطلاق والرجعة abu guda uku annabi sai da ce abu guda uku da gasken su da gaske ne da wasa ma da gaske ne salasu abu uku jidduhunna jiddu da gaskensu da gaske ne wa hazruhunna jiddu wasansu ma da gaske ne yace armi da saki da komi ba a cewa wani ka ce na baka iyata ko wata waliya ta kamata ce na baka ce na amsa ka ce waya wasa nake magana wasa nake maka a ba magana wasa kun na amsa kun wannan an kare ba wannan wasa an kare a sharance kai da kuma ka karbe da kuma saki kuma kai ka karbe da sake ta kuma amma na kada kun na karba an kare na karba ba a cewa wala wasa nake wasa nake ba ba wasa kare kun na amsa yanzu kuma saki ne kada da kuma ina bukata in saki kun ga tukun na amsa ko ai hakuri kun ba wasa eh dan ka na akwai masu kama magana wa a cikin tiyatar wannan masu balin masu kace ma yayi abinda ake magana ko a tiyatar kin ne in dai wali ne kwanaki ana wani shirma a nan a Nijar aka yi shirma a wata lakwar wayar suka haɗu aka yi armi a lakwar wada wani shirin hukumi yan duniya Allah shaida su ne a takaice wannan rawa ki haye dai har tambaya kai me abin tambaya a wannan inda ake cewa ba a wasa da armi me abin ne in yi ba kun zai ce na baka ɗaya kuma baka ɗaya wanda kun shi kenan kamsa cewa ne wani shirme ne wannan ba shirme ne baka yi ba ɗaya wuri ko ne wuri baka iya maka shirme ne ko ba ko ba ta ko ba tiyatar ba ko ba tiyatar ba baka da haƙƙin bar ɗaya wuri amma ta ka ce ka ce ka ba wani to ana ka ce babu wasa ko wasa ko koyon da gaske ne annabi ce haka mataka wace na suke ki ta ke da wani dan dubi wasa ne ba wani wasa ba wasa kurin ka take ta yanzu ya ji sai idan ka ce yanzu na mai da ki kuma da ka ce ka ba ta wata daga dadin hira ne ba ku a kurin ka take ta ka take gagari haka ka take ta ka ce wace na mai da ki to sai koma ba magana ta da ko ba ta da ko a sai dai kun sabon saki dumin wannan ka ce na mai da ki ta koma wannan abu wannan abu guda uku nan ta wannan abu guda uku su kurin babu wasa kansu a takaice da arme da take da komi kurin ba wasa karshe ba a takaice ba shi na hazan mana kace a wasa nake da idariya ne kurin ba magana hazan ba magana wasa kinan nan da Allah ya ce kenan eh kuma huwa bil hadal qur'an wannan ba kayan wasa bane ba innahum yakiduna kaida su waɗannan mutane ana ƙwarai shawa suna kulle makirci akan rushe addini rushe annabi zama ko da'awar da yake yi haka aiki suke nan dare da rana suna kulla kaidi Allah ce wa akidu kaida ina mai da kullun mugun kullun su shine mai da ta wani wa mikul Allah Allah ibn makirci Allah iya mai dawa mai makirci makirci dan da tani shine ke suna kulla makirci ina mai da musu dan haka famahil kafirin amhilum ruwaida yace dan haka annabi ce Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallama dan haka ka dan surara ka dan dakarwa ka shurara maka wuri ka ga abin da Allah zai yi ina nan ina bin su ne a hankali a hankali zan kama su ba ya gaba da wani kama zama guda ba a ai ji hankalinka za ka gani Allah ya bin su ne a hankali ya musu talala ne shi amhinu mu wai da Allah ce ina musu ne a hankali a hankali yanzu zai kama su bayan lokaci tabbas ko abin da ya kana tabbas bayan haka ne tabbas ya Allah ce gaba بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Allah subhanahu wa ta'ala ba manashi umarni da cewa ko ka jin mai ji sabbih mana ka tanzi mana ka tsarkake ubangijin ka madaukaki wannan a hira a baki muka yi wata kalma mai kuskure kan sunan wannan sura suratul a'la ya ce ya kai sabbi sabbi ce a sabbi ki sabbi zagi ne zagi ne sabba zagi ke sabba na wuce zagi sabba zagi ne ba ta sabbi sabbi sabbi ne sabbi sabba zagi ne a larabci sabba eh ko ka ce sabbi ko ka ce suwatan ala ka huda kura amma ka ce sabbi gaskiya gyara kalma ce mara kyau suratul a'la ta ce ku sabbi kala ibad umarni sabbi eh ka yadda sabihi da sunan ubangijin ka madaukaki wannan shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya wannan tasbihi a cikin sujado annabi umarni sai kai asalin tasbihi a cikin ruku'i subhana rabbiyal a'la a subhana al'ala a sujada a ruku'i subhana rabbiyal azim duka zamu ga duka nasin ne karara kenan annabi ya umarni a yi tasbihi so da sabbi sama rabbika a'la daga nan ga magana tasbihi a cikin sujada ku subhana rabbiyal a'la duk da nan akwai magana tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la kadai wasu kan kare wani kan wa bihamdi amma da karance kamar da tun albani hakikin da yi duk da cikin suna bi dawud an karuwa ya an hazarkin an cire bi hamdihi akan suwanar bin ala amma albani cikin karatu da yake ya bayani ya tabbatar da wannan ruwaya duka biyun yace ya tabbata wannan kaji wannan kisu fasala na shi duka biyun ya tabbata ko ka ce subhana rabbiyal a'la kadai subhana rabbiyal a'la kai tai ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kira wa bihamdi ya tabbata ba zaka kai shi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbil wanda kai ya tabbata ko subhana rabbiyal azim kadai ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko ne mutun yayi ba matsala kan shi ya tabbata ko ne yace wannan ubangiji da ake maka umarni mana mai sa wasu tasbihi sabbi kenan ka tsarkake Allah game da duk abin da bai dace da Allah ba dan ka kalmar tasbihi take da girma a wajen Allah kalma ce mai kima mai girma subhanallah ka tsarki Allah duk wani abu da bai dace girma Allah ba ka tsarki Allah da shi duk abin da Allah bai dace girma Allah ka wanke Allah shi sai subhanallah an kai ta ka wanke Allah da dukkan wata na kasa gaba daya kenan subhanallahi sama rabbika al'ala ka yi tasbihi kamar sunan ubangijin kamar dokaki allazi khalaqa fa sawwa Allah shine halitta ko ta halitta kuma ya daidaita kowace halitta kan tsarinta mutum tsarin shi daban halitta ce ta Allah dabbobi a dabbobin ma kowane halitta ya halice ta ko ba da tsarin ta yadda take rayuwa tun daga dabbobi har zuwa kwari komi shi halitta kuma ya daidaita ko ta halitta ya daidaita ta a yanzu su wallazi qaddara fahada kuma shine bayan ya halitta ya ko a daidai ko da cika halittar ta yadda yake so kuma shi ne ya kaddara komi makadar halak ruwa ingantata buharkun sanar sanar ke cewa inna Allah ka san makadar halak Allah ya rubuta makadar da abin da halittu za su aikata kahin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kahin sama da ƙasa da shekara dubu hamsin aka yi komi aka shata kenan zukunan abin kurin gudana ne yake shekar dubu hamsin kayan sama da ƙasa allah programin komi ya programin komi ta da muke programin abin ce dan allah ya program ɗan abu ne allah ramu har komi program ne duk da komin wannan programi ne kudin zawa ne yake ya ba sai huce a yi programi za a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk da tsare in ta muku annabi sallallahu alaihi wasallam wai haka ma ba na abu annabi sallallahu alaihi wasallam da ka abun mutane ajiyaji suke yi ko wani abu da ya zo ne a yi kaza ko da abin kamar wani abu masu kun zawa tafi a duk abin da ya waka na duniya wannan wala ko mene ne allah tuni ya programme ya kare ko abin da kamfani tafin kun wucewa ne ya zawa lokacin da zai sa da masu adamai labarin za a yi kaza za a yi kaza misali a hadisin huzaifa ruwa in kasa bukhari kun ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya hu min bari tun sallah asuba asuba aka asuba ya hu min bari yake ba sahabbai labarin abin da tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza wasu da sunaye da wuri da kaza da kaza tun asuba suka ci iya mata labari zai fate har a zuwa sai iya kan mimbari iya bayani kura a zuwa sai ya san kan mimbari aka kisa da aka sala a zuwa ya koma har la'asar sai tun da sai asuba zai face kura a alamar na hafazar wanda ya mutane kun wanda ya kiyayewa abin ya yi wa kai ma ko da kiyaye ba to zai face wani abin wallahi ce sai ɗan abin ya zo sai da wani abu a nuna rabu labari da abin da za a yi wasu da sunayen mutanen da suna ganin da komi dalla dalla dalla dalla annan sallallahu alaihi wasallam wasan sa ya mutu kun san shabace ba sa ya mutu ta ce su lahiya ta ce yace na lahiya yace yanzu malaka jibril ya zo min da ƙasa ta wurin wannan karanta rabala ko ya zo min da ƙasa ta wurin da za a kashe jika na wannan har ƙasa wurin har ƙasa wurin aka kami abu da wuce programming kuma abu haka aka yi kuma haka abin yi wa kana a wurin aka kashe shi annan sarari sun kace masa yadda ali ashqan nas ali mai tsiyatar mutane a duniya guda biyu ne wanda ya soke tago salih qaddar bin salih da wanda zai soke ka anan da ba dauka anan jini zai shiga jijiyar ka kuma da haka akai ban shekaru don abubuwan ne komai furga Allah furgaman komai shi za a yi kaza kaza Allah furgaman komai har zai kaza da wani addu'a ce zai kaza da akwai kaza an rubuta da kaza da bai amma dalilin addu'a zama kaza da an komai a programmi ne an rubuta wa wani kaza ne amma dalilin addu'a zai kuma kaza za a yi kuma za a kaza da program ko da Allah program kare shi Allah kan kuma ta kawo amal kware kuma yace wallazi qaddara fahada Allah shine ya kaddara komi kuma ya shirye da komi a yadda yake so wallazi akhraja al-mar'a kuma Allah shi ne hutu da dukkan wata makiyaya almar'a da abin da ke na ciyawa da tsoro wanda za a ci na ciyawa da ake na ciyawa makiyaya Allah ya tsarar da ita faja'alahu ghusan ahwa bayan tsoro abin sha'awa kanwa shar da abin burgewa kuma zai mai da wannan karmami bakin kirin ya bushe ne kamata mu tsaya Allah kai mu tsaya sai mu ci gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته